Bismillah, Studio Alhuda wa Nur da ƙwar ke gabatar muku da darasin littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Al-Ihsan mai gabatarwa Ismail Adam.
darasi na sha shidda فشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله آه، muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa ci gaba da karatunmu na sharhin littafin umdatul ahkam ina ga idan ba a manta ba mun tsaya akan hadisi na 183 haka ne ko mun wuce shi hadisi na nawa ne eh ba ku kiyaye gurin ba 84 yawwa za mu tashi kan hadisi na 184 hadisin jabir ko رضي الله عنه نعم الحديث الرابع والثمانون بعد المئة آه da farko akwai dan tambihi kaɗan kuna ji da Allah masu yawan tambayoyin nan a rage saboda yanayin karatun ba a samun dama a yi karatu da ɗan dama mun gane yawa الحديث الرابع والثمانون بعد المئة حديث نتريد ثمانون دبيو عن جابر رضي الله عنه قال an karɓo hadisi daga sahabi jabir Allah yarda da shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance fi safarin a halin bulaguro wata rana fara'a zihaman sai ga cinkoso na mutane ana cikin tafiya ko an ɗan tsaya a wani guri sai ga cinkoso wasu ɗan yi cinkoso haka wa rajulan qad zullila alaihi wani mutum an masa inuwa fa qala sai yace ma hada wannan kuma me yake faruwa qalu sai suka ce sa'imun azumi yake yi har ta kai ga ya faɗi ba zai iya yin komai ba an zo an lullube shi ya sha wahala kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa min albirri as-sawm fi safar ba wani aiki bane na nagarta wanda za a yabi mutum a kai a ce mutum ya azumi a halin bulaguro ma'ana yin azumi a halin bulaguro ba wata jarumta ba ce ko wani aiki na nagarta wanda za a ce kai gaskiya kai abin da za a yabe ka kai saboda zai jefa kanshi a cikin wahala wala tulqu bi aydikum ila tahluka akwai mashakka sosai wa fi lafzin li muslimin wal lafzi na ruwayar muslim yace alaikum bi rukhsatillahi ku yi riko na hore ku da ku yi riko da wato rangwame da sassauci da Allah ya bada allati rakasallahu lakum da Allah ya baku ya sauƙaƙa muku ma'ana cewa idan mutum ya kasance a halin bulaguro ba lalle bane yayi azumi an gane ko zai iya shan azuminsa saboda wahala hakam ƙarƙashin wannan hadisi na farko halaccin yin azumi a halin bulaguro da kuma halaccin ƙin yin azumin duk ɗaya ne duk wanda ka yi ba za a zarge ka a kai ba ya danganta idan ka ga cewa tafiyar ba za ka sha wahala sosai ban ka yi azumin to za ka iya yin azumin ka an ka ga cewa kuma za ka gajiya za ka sha wahala za ka wahalci sosai to ka ajiye azumin shi ya fi alkhairi sannan mun ga cewa yin azumi a halin bulaguro ba zai zama wani aiki wanda wato aikin albirri ba albirri shine aikin da za a ce ka yi wani aiki babba da za a yabe ka na nagarta kawai yana isarwa ne kuma wajibi ya sauka a kanka amma baka yi wani aiki da za a ce an yabe ka an gane yawwa amma sa wajibin da yake kanka in azumin wajibi ne misali kamar a ce a ramadan ne ya sauka wajibi sannan kuma ya isar maka azumin yayi amma bai zama wani aikin albirra ba sannan kuma mun ga cewa mafi falala dai shine kai riko da sassauci da rangwame da Allah ya bada shine abin da ya falala kamar yadda annabi sallallahu ya bayyana a wannan hadisi na Jabir radiyallahu anhu na ina sauraron ka me me ziham cinkoso na mutane eh ka gane ma na cinkoso da hausa haka kuke faɗa nan ko to shine cinkoso na'am sai wata fa'ida ƙarƙashin azumi a bulaguro da shan azumi misali wannan irin wannan gwargwadon adadin tafiya ne wanda ya halatta mutum ya sha azumi kuma ya yi ƙasarun sallah duk wannan zai shigo ƙarƙashin wannan malam ya ce malamai sun yi saɓani akan iyakance gwargwadon ratan tafiya da tazaran da za a ce ya kai ka sha azumi ko ya kai kai kasuru abin da yake sahihi ba shine bai kamata a ce an ƙayyade lokaci ba an gane ko saboda ba wani nassi da ya zo akan ƙayyade lokacin kawai abin da aka sharanta shine mutlaƙin bulaguro duk abin da yake ɗaukan sunan bulaguro an gane duk abin da zai ɗauki sunan kaje bulaguro misali ko da a ce nan da kwarnaka za ka je kamar daga nan yanzu ka je kwarnaka za a ce bulaguro ka je ko unguwa unguwa bulaguro ne ko to za ka iya shan azumi za ka iya yin asaru kamar nan da kwarnaka in dai zai ɗauki sunan bulaguro an gane ko wannan shi ne hadisi na gaba alhadisu alhamis wa samanuna ba da almiya hadisi na ɗari da tamanin da biyar an anas bin malik radiyallahu anhu qala an karɓo hadisi daga Anas ɗan Malik Allah yarda da shi ya ce kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi safari mun kasance tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a halin wani bulaguro famin na sa'imu wa min muftar a cikin mu akwai masu azumi nan kuma a cikin akwai wanda ba sa azumi saboda ba za su iya yi ba qala fa nazalna manzilan yace sai muka sauka a wani guri fi yawmin harin a wani ne wanda yake akwai zafi sosai na zillan sahibul kisai wanda ya fi mu yawan inuwa shine wanda yake da bargo da zai lulluba kansa saboda zafin da ake ciki kuma ba bishiyoyi a gurin fa minna man yattaqi shamsa bi yadihi daga cikin mu zaka samu wanda yana kare rana ne da hannunsa yasa hannunsa haka ya kare rana wala fa saqata suwam yace sosai masu azumi saboda wahala yasa kawai suka kasa yin komai inda aka sauka ba su iya gabatar da wani aiki na a zo a kafa rumfuna da kaima da ake yi ba da wasu aikace-aikace kawai suka faɗi saboda sun gaji ba za su iya ba ga zafi rana ga kishirwa ga yunwa da sauransu wa kamar muftiruna su kuma wanda suke ba su azumi suka tsayi da wannan aikin fadarabul abniyata suka giggina wato wannan kaima da za a sa da ɗan abubuwan da za su yi dai na kare kansu daga wannan zafi wasa kawar ba suka shayar da ayari suka yi ta taimakawa su babba da ruwa su dai wanda ba su azumi kenan suka aikace aikace na sabin din jama'a a wannan guri faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dhahabul muftiruna al-yawma bil ajr wanda suke wanda ba su azumi yau sun tafi da lada yi mana saboda su yancan ba ba sai amfanar da mutane komai ba to su iya kawai amfani iya na kansu ne su kuma wannan kaga sun taimakawa masu azumi sun taimakawa sauran jama'a don haka sun tafi da lada ما يؤخذ من الحديث جواز الافطار والصيام في صبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كل على ما هو عليه wannan bayani ne da ya gabata a baya shine halaccin yin azumi da kuma kin yin azumi a halin bulaguro abu na biyu idan muka lura zamu ga halin da sabai suke ciki na ƙaranci da talauci a rayuwarsu amma duk da haka da wahalar da suke bai hana su wato bai sa sun aikata ayyuka na ai bai hana su yin duk wani abu mai na wahala ba an gane ko duk wani aiki da yake na taimaka addinin Allah ne baya ba su tsoro duk da halin da suke ciki na karanci in kamar mu ne a yanzu in ba ka da kuɗi ko ba ka da wadata za ka ce abu kaza ba za ka iya yi ba amma su wannan baya hana su idan muka lura kun ga gashi a halin bulagur ake kuma za ta fi ɗauka addinin Allah ne amma hakan bai hana su yin azumi ba su kuma sauran su taimaka yan wansu sannan kuma mun ga falalar yin hidima ga 'yan uwa kuma yana daga cikin addini kamar yadda annabi sallam ya ce sun tafi da lada sun taimaka 'yan uwansu sun tafi da ladan su su kuma yancan da ba su yi ba ba su da wannan wato ladan kenan mun ga cewa rashin yin azumi shine mafi falala tunda su aka ce suka tafi su wanda suke da azumi ba su taimaka wa kowa ba su samu wani lada ba illa iyaka na kansu kuma wanda ba sa yi kun ga sun samu ladan yan uwansu da suka taimaka musu hadisi na gaba alhadisu alsadis wa tamanuna ba'da almiya hadisi na 186 an aisha radiyallahu anha qalat an karbo hadisi daga nan aisha Allah ya daidaita ta ce kana kana yakunu alayya sawmu min ramadana akan yi wani lokutan a biyo ni bashin azumi na ramadan fama asati wa an akadi illa fi sha'ban ba na samun ikon rama wannan azumi har sai watan sha'ban ya shigo wannan daga shi sai ramadan kun ga ta jinkirta tsawon watanni nawa tun daga ramadan ta ɗauko watan sallah bayan na bayan sallah sallar layya almuharram ka kirgo har ka zo sha'ban kusan shekara tukunna sai ta rama abin da take nufi a nan shine saboda kyautatawa ga mijinta zala sallama an gane ko ba za ta ɗauki azumin ta ce za ta dinga yin azumi watakila na da wasu buƙatu a tattare da ita su sai ta bar azumin sai a sha'aban ta gabta sama zala sallam shi ma yana yawan yin azumi a sha'aban kun fahimta kun fahimta fikihun ta ko shine abin da malam ya bayyana anan yace husnu ashrati aisha radiyallahu anha razaqallahu razaqallahu nisa'an al-qudra qudwata biha kyawun yanayin zamantakewanta saboda idan tana azumi misali azumin ta yi ya zama kusan kwana goma ko makamancin haka a tsawon kwanakin nan idan an nemi bukata a tare da ita ba za a samu ba saboda tana azumi so saboda wannan kyautatawar sai ta jinkirta azumin har zuwa sha'aban ta san annabi sallallahu alaihi wasallam kansa yana yawan yin azumi a sha'aban kaga shikenan to wannan shine hikimarta an gane ko sannan idan muka lura a ƙarshen hadisi zamu ga halaccin jinkirta ramakon azumi har zuwa sha'aban in dai kana da uzuri in dai kana da uzuri wannan ba matsala amma kare zaman to mutum yayi da gangan ta yi ko rashin lafiya ne ko kuma wasu abubuwa dai ba za su bar ka yi ba to za ka iya jinkirta tun daga ramadan har watan sha'aban ya zagayo ya zama saura wata ɗaya kenan a shiga azumi shi sha'aban ɗin kenan to za ka jinkirta wannan ba matsala amma inda gangan ne kuma to laifi zai iya shigowa kenan na'am sai hadisi na gaba alhadis wa sabi wa tamanuna بعد المئة حديث نتمانين دبقوي حدريد تمانين دبقوي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما دي حديث يلقى سيدتنا عائشة رضي الله عنها تكيتي ومن ظل تردى من شمع الله سبحانه قريش ياتي من مات وعليه صيام wanda ya rasu akwai bashin azumi akan shi swama anhu waliyuhu magajinsa sai ya rama masa ya masa wannan azumi akhrajahu abu dawud wa qala hadha fi an-nazari khassa amma abu dauda ya fitar da hadisi ya ce wannan kawai ya keɓanci azumin bakance ne kun gane bakance ya ko bakance ake cewa da hausa ma shi ne ka yi ɗauki alwashin cewa za ka yi kaza idan allah ya baka kaza in ka samu kaza zan yi aiki kaza na ibada to zai yawa ka ce za ka yi azumi masalan idan allah ya hore min abu kaza dama kana neman wani abu yana da muhimmanci a wurinka ka ce in allah ya hore min abu kaza nan na ɗauki alwashin zan yi azumi ɗaya ko zan yi azumi biyu ko zan yi azumi uku to duk lokacin da Allah hore maka wannan abin to ka cika wannan bakancan ka yi wannan azumi an gane in baka ɗora kanka ba kuma kar ka yi amma in dai kaga zaka iya yi to wannan ba da to shine sai ce wannan ya tabbata a bakance ne kawai idan ana binka azumi na bakance sai ka rasu to wanda yake wali majibancin wannan ɗinka wanda zai iya gadin ka gadon ka kenan shi sai ya biya maka ya rama maka wannan azumi huwa qawlu ahmad bin hanbal rahimahullah wannan shine maganar imam ahmad bin hanbal rahimahullah yace akan akan cewa iya bakance ne kawai ya azumi na alwashi da ka ɗauka eh akwai magana shi ma akan sa akwai magana akan cewa za a iya ramawa ya saboda akwai hadisi na gaba da ya magana akan ba ba iya na bakance bane na'am malam yace al-mal al-ijmali ad-din allati ala amu ala al-amwat yajibu qada'uha sawa kana lillahi ta'ala ka zakatu siyami aml al-adami ka ad-din al-maliyya to anan da ya magana akan cewa duk bashin da yake kan mamaci wajibi ne a biya na Allah ne kaman zakka da azumi dukiyar ta cika nisabi an gane ko ta cika nisabi ya bai kai ga dai zai fidda ba sai ya rasu to sai an fidda a biya masa wannan bashin a fidda masa zakkar ko kuma azumi ake bin shi bai gama ba ya rasu nan ma sai an biya ko kuma wani bashi ne wani ba wani wani mutum yake bin shi nan ma wajibi dai a biya kar a cinye kenan ko kuma wanda ya fi cancanta ya jibanci biyan shi ne magada kamar yadda wannan hadisi ya nuna sama anhu waliyuhu malam yace abin da zamu ciro karkashin hadisin zahirin hadisin da yana nufin yana nuna wajabcin biyan azumi ga mamaci shin azumin bakance ne ko kuma azumin wajibi saboda waccan magana cewa illa wa hadha fi nazir khasatan magana abu da cewa qala hadha an gane ko wannan shine asali zahirin hadisi idan muka zo yana magana akan kawai wajabcin biyan azrama azumi ko biyan azumi ga mamaci sawa'un azumin na bakance ne ko kuma azumi ne na wajibi a kansa kamar azumin ramadan bi asalin shar'i an gane asalin da yazo abin da yazo a shari'a kenan khilafan litaqi da abi dauda sabanin qaidin da abu dauda ya sa sai zaman to abin da abu dauda ya faɗa kamar yayi taqyidi ne ya ce iya illa na bakance kadai za a yi haka amma abin da yake zahiri a shari'a shine kowanne azumi sai an biya ya zama dole ya wajabta wa kansa ya na bakance ya zama ya wajabta wa kansa ba wancan kuma da yake eh hakkin Allah na'am sai ya ce wa zakar ibn zakayk al-eid anna ilhaqa ghayr as-sawm bihi huwa min bab al-qiyas a riskar da abin da ba azumi ba a ce shi ma ya shiga ciki wajen ɓangaren biya wannan yana daga babin kiyasi ne kamar kiyasi ne aka shi ma nauyi ne a kansa kamar zaka kaga ba azumi ba ne kamar wani bashi da ake bin shi na ibada ba azumi ba ne to wannan kamar yana babin kiyasi ne an gane ko walai safi hadal hadisi nasun alai in ka lura mu ga ba wani nasi akai tunda bai ce wanda ya rasu ana bin shi zakka a biya ba ko kaza ko kaza kawai kiyasi ne aka yi an gane ko na'am za mu je kai ɗaya za mu je zuwa ga hadisi na gaba الحديث الثامن والثمانون بعد المئة حديثي ندري لثمانين لتكس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أنكر بوان حديثي لك عبد الله بن عباس Allah yarda da su yake cewa ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ya zo wajen manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa qala yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inna ummi matatu alaiha sawmu shahrin lalle mahaifiyata ta rasu kuma ana bin ta bashi na tsawon azumi na tsawon wata afa bihi anha zan iya biya mata wannan bashi qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law kana la ummika daynun to inda a ce a bashi ne akan mahaifiyarka na wani yana binta a kunta qadiyahu anha zaka biya mata wannan bashin qala na'am yace eh kware ko zan biya mata qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa dainullahi ahqqu an yuqda to ai bashin Allah shi yafi cancanta a biya inda wannan yake binta bashi zaka biya ai ba zaka cinye ba ko zaka bashi to bashin Allah shi yafi cancanta a biya sama da bashin wani dan haka kenan ka biya mata abin da yake nufi kenan وفي رواية أو رواية جاءت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وتما تاتي تزوج من زال صلى الله عليه وسلم تاتي يا رسول الله إن أمي ماتت ما فيها تترس عليها صوم نذر أنا بنت باش أزمي نباكنتي والنسيت أكا أصرها لفظ باكنتي كيف أفأصوم عنها شنزن أزمي أم يوكنت أنبيامة قال sai ce afara'aita law kana la ummiki dainun ya yake ganin akwai bashi akan mahaifiyarki faqadaitihi faqadaitihi kika biya mata akana yuaddi dhalika anha shin zai sauke wajibi zai bayu ya zamanto kamar ita ta bada kenan zai isar mata qalat na'am tace eh qala fasumi an ummiki dan haka to ki azumi wa mahaifiyarki biya mata in dai har kina ganin kin biya mata bashi yayi to dan haka azumin ma kamar bashi ne dan haka sai ki biya mata نعم ما يؤخذ من الحديث علوم الرعانام عموم الرواية الأولى عموم الرواية تفرقو ليتي وانت متن يا ذو دم ذال سلم تفيد تنا فائدة تدتي أن الصيام يقضى عن الميت كوي أنا راما ومامتي أزمن لأكي بيشي سواء أكان نذرا أم واجبا أصليا نذر نبا كان تيني كون واجبا idan muka lura da umumin riwaya ta farko saboda kawai ya zo ya ce mahaifiyata ta rasu ana banta bashi azumi zan iya biya mata ce idan ka biya mata a kana ganin idan bashi ne ake binta wanda ba ba ba bashi na Allah ba za ka biya to kun ga a wannan lafazin riwayan ba maganan ba kan yawwa magana ta biyu riwaya ta biyu kuma ta dullu ala qada'i sawmil manzur anil mai tana nuna cewa ana biyan azumi ne kawai na bakance ga mamaci to ya za a haɗa wannan ruwayoyin wanda da ya sha kai wanda ya kuma yana a ƙara biya mai mai ke a zahir annahuma waqi'atani li rajulin wa mar'atin Bala ya ce zahirin magana idan muka lura za mu ga abin ya faru ga mace da namiji ne. Fatabaka kullum min huma alama dululiya sai kowace ruwaya ta zauna akan abin da ta nuni akai kawai. Wala tuqayyidul ula bi thaniya ba za a yi kaidin ta farko da ta biyu ba. Ba za mu ce ruwaya ta farko wannan kaman wato itlaqi aka yi ba ruwa ta biyu kuma muqayyada ce sai zamanto an kayyade ta farko da ta biyu kawai azumin da za a iya biya shine azumin bakance ba haka bane saboda abin ne ya faru akan mutum biyu wancan namiji ne ya zo wannan mace ne kuma kawai abin ya faru haka annabi sallallahu kuma bai ce iya kaza ba kawai bal tabaqa ala umumiha kawai za su wanzu akan umumin su ne an gane ko umum التعليل الذي في الحديث يشمل الديون التي لله umumin gamewa cewa idan bashi ne a kanki idan bashin a kan mahaifiyarki ne kika biya zai isar mata zai game gaba ɗaya dukkanin bashi na Allah wallaci da kalki da kuma dukkanin bashin da yake na halitta ne yake bin mutum ake bin wani wal wajibatu bi nadhirin da kuma na wajibi wanda yake na bakance an gane ko da kuma wanda yake na wajibi na asali na shari'a bi annaha kulluha taqdi an mai dukkan su za a biya wa mamaci wannan shine abin da malam yace wannan shine abin da malamin mu Abdurrahman Ali Sa'idi ya hakaito daga Taqiyuddin Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala an gane ko wannan shine kawai sun gama duk wani bashi kamar yadda muka yi bayani a farko نعم سي حديثي نقب الحديث التاسع والثمانون بعد المئة حديث نتريد ثمانين ترى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي من زال سيرة أمين شاء الله استبتع قريش يأتي لا يزال الناس بخير متاني بذاس بشيبا سنة تارد الخير ما عجل الفطرة ما تكرسنا ققو تبو لباكي شيني شرطنا wa akharu suhura kuma suna jinkirta yin sahur ba sa yin sahur da wuri ba burgewa bane ba jarumta bane ka ce wai za ka yi sahur da wuri ka saba wa shari'a an gane ko abin da ya tabbata a sunna shine ana jinkirta buɗe sahur ne ana jinkirta sahur wannan shine shari'a karka ce za ka sahur ƙarfe uku karka ce za ka yi sahur karfe biyu karfe ɗaya aini jarumi ne ko ma ka ce ba za ka yi ba kawai in ka za ka kwanta za ka ɗan sha ruwa an zo ana ana ɗan hira a majalisa ka ce aini ko ko sahur ba na yi ai kuma ba na jin damuwa ba na wannan ba burgewa bane ka saba annabi sallallahu alaihi wasallam in kana so kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a jinkin sahur kuma kai sahur ai cewa ai ku yi sahur a cikin sahur akwai albarka a wani hadisi to kaga wani albarka ta barka in kuma kayi ma sai kai da wuri kuma ka saba masa cewa yi mutane ba za su guce suna cin alkhairi matakar suna jinkirta sahur ana so a yi ne dab da lokacin da alfijir zai fudo ya zama to gudu an samu rubutun karanta aya hamsin kamar yadda muka yi bayani a wancan darasi an gane kuma aya hamsin nan ba zai wuce minti goma ba ko sha ɗaya ya yi yawa kenan minti goma sha ɗaya kawai daga nan sada sallah kaga kenan da kiran sallar da wancan gaba ɗaya za ka haɗa ya zama to kana gama sahur bai wuce minti ɗaya ba ko biyu ko minti biyar an kira sallah an ƙara minti goma an yi sallah shi kenan ba wai ka ce za ka yi sahur karfe uku ba hudu biyar tukuna kira sallah kaga wajen awa biyu a tsakani gaskiya bai yi ba ka yi sahur ɗinka amma dai baka bi sunna ba yanda aka ce ko yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani in kai hakan yayi amma kana so ka yi koyi kuma ka samu ladan yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to sai ka jinkirta ɗin na'am mala yace ma yukhadhu min alhadith istihbabu ta'jil alfitr mustahabbi ne wato a gaggauta yin buɗe baki idan baka yin buɗe baki da wuri nan ma ka saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ba sa yi da wuri sai ce jarumta ne wasu hera na dare ya fara yi sai an yi sallah wasu abin da yake a sunna shine rana tana faduwa kana jan kira sallah dauki ruwa in ruwa ne in dabino ne ka sha kafin ka je sallah kar ka sake wai ka je kai sallar magariba tukuna ka zo kai bude baki ka ba kanka wahala an gane ko ko ba wani karin lada zaka samu ba rana tana faduwa kawai bude baki shikenan a wuce gurin sai ka tafi sallah na'am e kawai in ka san lokacin da rana take faduwa ba sai an kira sallah ba amma galibi ba mu sani ba kawai muna gane rana ta faɗi ne a kira sallah amma in ka sani wannan sai ka amfani da saninka za ka san haka ne idan ka fita bayan gari kamar ka fita yamma da gari fili haka kafin magariba ka kula ka dinga kallo karfe nawa ne da minti nawa zai zama daidai ka ga ranar nan baka ganin ta kawai ta wannan to sai ka rike wannan lokacin to zai yi wa dan iya dan samun canji kwana ɗaya biyu na minti ɗaya biyu uku haka to mafi canjin da zaka wannan shi ne kamar minti uku hudu zaka ƙara a kai an gane da haka kamar yadda ake kula na faɗakar da ladanan mu na nan nan kuna da gaggawan kiran sallah kuma kwanaki da malam shaibu ya dan yi bayani ya kamata a dinga kula da lokaci wani lokaci da mutane suna azumi zaka karya mutum azumi kuma alhakin yana kanka eh mana ko a zo a shiga sallah kafin lokacin rana ba ta faɗa me gaggawar ka ne eh duk yadda kake so kai koyi kai kiran sallah ka samu ladan kiran sallah ka bari lokacin yayi mana ita fa ibada idan ka yi ta kafin lokacin ta baka da lada an gane ko kuma kafin lokacin ta bata hau kanka ba a lokacin yanzu kamar yadda muke a yanzu sallah azhar bata hau kanmu ba sai lokacin ta ya shiga tukunna an fahimta ko to kaga kenan idan ka zo kai wa mutane kiran sallah kafin lokaci in azumi suke suka sha ruwa sai sun yi la'akari da kiran sallanka kai za ka ɗauki wannan nauyin kai kuma ba baka san me kake ba ka kula da lokaci kawai da kaga ɗan duhu kawai sai ka kwara kiran sallah da kila rana ma bata gama faduwa ba ana gane faduwar rana idan wannan jan ya fito a shafaq nan baka ganin hasken rana akwai wani haske da rana take idan ta zo faduwa kafin wannan jan za ka ga yana hasken yana da dan bashi da ja sosai to wannan kaga ba fada rana bane sai ka ga jan mai kyau jaja wurka tabbatar kuma baka ganin alamar rana wannan tabbacin rana ta fada kuma zaka ga duhu ya dan fara zuwa daga gaba wannan shine amma kawai da kaga dan abin nan kawai shikenan sai ka je ka kwara kiran sallah a zo ta a shiga ma sallah lokacin sallah ne ya kamata a dinga kiyayewa ina fata an gane sannan kuma maganan buɗe baki a gaggauta buɗe baki har ka ce wa sai an yi an yi magariba za ka je ka buɗe baki wannan ba jarumta bane ka saba wa ma sunna yawwa ya ce mun ga cewa mustahabbi ne a jin a gaggauta yin buɗe baki idan ta haƙaƙa gurubu shamsu bi ru'uyatin idan dai faɗawar rana ya tabbata ta hanyar gani au khabari sikatin ko kuma labarin wani amintacce ya ce ma a tabbas rana ta faɗa wanda ka aminta da shi ka san ba zai ma ƙarya ba wataƙila yana bayan gari in kana kokonto akan ranar ta faɗa ko da ɗan gajimare ka kira shi a waya shi kuma yana garinsu ko unguwarsu tana bayan gari can yana kusa da inda ba gidaje ce ma a ta fada to wannan zaka iya aminta da shi kuma sika ne ka yadda ba zai maka ƙarya ba an fahimta ko ko kuma a ka ka duba kaga babu alamunta kwata kwata ta fada tambas to sai a yi buɗe baki na biyu inna ta'jilal fitr lalle gaggauta buɗe baki dalilun ala baqa'il khairi dalili ne da yake wanzar da alkhairi inda man ajjalahu ga wanda ya gaggauta idan baka gaggauta ba fa wannan alkhairin baka same shi ba wa zawalil khairi amman ajjalahu wanda kuma ya jinkirta wannan alkhairin ba zai same shi ba ba shi da wannan alkhairin in kana so ka kasance da alkhairi ne ne ka gaggauta buɗe baki kawai akwai masu wata akida wanda su kuma ba sa yin buɗe baki ma sai dare yayi wai suna su suna kafa hujja sun matin musu ya ma ilal layl wa yake fasara alqur'ani ba manzo Allah sallam ba to shine yace ayi da wuri ba shikenan ba zaka dauko qur'ani ne kamar fasaran ganin daman ka annabi sallam abin da yace ayi shi zaka dauka tunda shi aka saukar qur'anin kuma shi yake fasara shi mhm haka ba ka dauki ra'ayinka ba ce ai Allah ya ce sun matin musu ya ma ilal layl cika azumi zuwa dare ai sai dare yayi tukunna to ga wanda aka saukar Qur'ani yace a gaggauta to kana tunanin zaka ce astaghfirullah ka ce bai aiki da Qur'anin ba kenan ko kai ka fi son yin aiki da Qur'ani wannan shine mata kana san alkhairi sai a koyi da fiyayyen halittu annabi sallallahu alaihi wasallama na'am sai abu na uku alkhairul musharu ilaihi fil hadithi alkhairin da aka nuni gare shi a cikin hadisin cewa mutane ba za su bushe da alkhairi ba هو اتباع السنة شيني بن سنة ما أنه من محبوبات النفوس ترد شوية لك شين أبو بوان دريتك يا سودان بن سنة شيني الكريم كاب سنة من الله سلم sannan kuma idan muka lura abu na hudu hadisin yana daga cikin mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa inna ta'khir al-iftari amalun amila bihi shi'a masu aqidan shi'a yan shi'a kenan sun yi aiki da jinkirta buɗe baki alladhina hum ihda al-furqatu dalla wanda su suna ɗaya daga cikin wato furqa wanda suke batattu suna ɗaya daga cikin ƙungiyoyi batattu su shi'a walaysa lahum qudwatun fi dhalika illa al-yahud ba su da ja wanda suke koyi da shi akan jinkirta buɗe baki sai yahudawa alladhina la yaftaruna illa inda zuhurin nujum su yahudan suka yi azumi ba sa buɗe baki sai taurari sun fito kun ga suna koyi da yahudawa ne idan kana baka buɗe baki da wuri sai sai rana sai menene taurari sun fito kana koyi da yahuda shikenan خلاص الحديث التسعون بعد المئة حديث نتري التسعين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال an karɓo wani hadisi daga sayyidina umar radiyallahu anhu yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sai da min Allah tabbata a gare shi yace idza aqbala al-layl min hahuna idan dare ya fuskanto daga nan wa adbara an-naharu min hahuna yini ya fuskanto daga nan a ya ya juya baya daga nan ta haka kenan wa gharabati shamsu rana ta fada faqad aftara as-sa'im ashar'ance mai azumi kawai ba azumi mana ya yi buɗe baki ko da bai ci wani abu ba wannan ita ce abin da yake nufi ko da baka ci wani abu ba matuƙar rana ta faɗa to ba magana azumi kuma a lokacin in ma ka ci gaba baka da wani lada an gane ko yawwa yawwa ko kana bulaguro ma baka ci ba dai kawai ka tabbatar dai in dai rana ta faɗa aftar sa'i mai azumi kawai yayi buɗe baki wannan shine zahirin hadisi ya ce idan muka lura za mu ƙara ciro hukunci na ta'ajilul fitr mustahabbi ne za ta haƙaƙa gurubu shamsi sannan kuma na biyu sai an samu fuskantowar dare daga gabas kuma ya haɗu da tafiyar rana daga yamma kafin a yi iftari domin mujarradin zulma min qablil mashriq min qablil mashriq ma wujudi shamsi kawai dan an ga duhu ta gabas tare da kuma rana bata fada ba laisa ma'anahu iqbalul layli wannan baya nufin dare ya fuskanto wannan iqbalul layli haqiqa tabbatarwar fuskantowar dare shine yana haduwa ne da fa tafiyar rana tafiyan yini daga nan yini ya tafi dare ya fuskanto rana ta fada shikenan ina fata an gane qawlu faqad aftara as-sa'imu mala yace zai dauki ma'ana guda biyu imma dai yana nufin a hukunce a shar'ance ya shiga lokacin iftari kawai ko da bai ci wani abu ba na biyu kuma ko da ya zamanto ya shiga lokacin yin iftari kamar yadda zaka ce an jada mutum ya shiga najat liman da kala najat kamar ka ce atama liman da kala tahama an gane ko ma yana nufin idan rana ta faɗa dare ya fuskanto daga gabar ka shiga lokacin iftari ko kuma ya zamanto yana nufin kawai ka yi iftari ko da baka ci wani abu ba ɗayan ma'anonin guda biyu ina fata an gane ko na'am insha Allah za mu tsaya ma haka ko insha Allah mun zo bakin ƙarshen babin ko يعني هذا باب أفضل الصيام وغيره